38 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. A satin da ya gabata a darasi na 37 mun dauko maganar da Malam yake cewa mu koma zuwa ga asalin karatunmu duka wancan abin da muka yi a baya a matsayin matashi ya ce shimfiɗa ce da Malam ya shimfiɗa muna. Mun dauko bayanin cewa wata nukta mai muhimmanci baka ce za mu ƙara maimaita ta sai mu ƙara gaba da yardar Allah. Nukta ta ce مالك وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجئلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وعشنا وبدل بالقرب بعده وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحة وبالجنة نارا تلذى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد الأعظم عداوة ومشاقة وبزخل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والغرور والزور والفهش ولباس الإيمان وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والإسيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأراده فأراده فصار قوالا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك السعادة والسيادة فإياذا بالله فإياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك mala ce wa mallazi akhraja iblis shadda iblis shiran daga taron da mala'ikun da suke cikin sama taron mutanen da suke cikin sararin samaniya wa taradahu kuma ya sanya aka kore shi iblis din Allah ya kore sa tunda Allah subhanahu wataala ya kamar da ya hakato a Qur'ani a kurare su fi a kirga Allah subhanahu wataala ya ya kore sa kuma ya tsine masa yace fa innaka rajim haka ne kai tsinanne ne sannan wa la'anahu kuma Allah ya la'ance sa Allah ya la'ance sa kuma ya kore sa idan ka ce al'anatu hiya ib'aduhu ab'adahu ar-rahmatihi jalla ula Allah ya nisanta da shi duk wani abu na rahmar Allah shine tsinuwar Allah wa masakha zahirahu wa batinahu kuma Allah ya shahi cikin sa da wajensa aka shahi cikin sa da wajensa gaba dai Allah ya canza da yana cikin mutanen kirki kuma yana da alaka da mutane kike sai aka shafe wannan abun zuciyar gaba ɗaya aka shafe duk wani abu da ke da alaka da imani sannan kuma aka shafe sura ta mutanen kirki kasan zamantowa mutum mutanen kirki yana zuwa ba guda biyu bangare na farin asiffa ana gane mutanen kirki asiffa sannan kuma abu na biyu kuma a cikin zuciya to shi gaba ɗaya sai Allah ya masa aka yi masa kamar kace aka yi aka masa restoration komi nasa ciki da waje sai aka restoration sa fa ju'ilat suratuhu wannan ya sanya sai Allah ya sanya surar sa akbaha sura mafi munin sura mafi munin kawa dana cikin mutane masu kyawo tare da mala'iku sai kuma aka shafe wannan surar sai da moto cikin mafi munin kawa wa ashna'iha kuma mafi tozarci da walakanci shi ne ashna wa batinuhu akbahu min suratihi kuma cikinsa yafi yafi sifarsa muni shine aqba cikinsa yafi surarsa muni wa ashna kuma yafi tozarci yafi mafi abin nan yafi tozarci wa buddila bil qurbi kuma wannan ya sanya aka canza masa ta hanyar kusancin shi da Allah subhanahu wataala da zama cikin malaiku bu'udan sai zamanto ya nisanta da yana tare da da mala'iku, da da yana tare da mala'iku, to daga baya kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nisantar da su, inda ayi in karibi su yaƙin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa izu ƙulna lil mala'ikati su judu li Adama, fasajadu illa ibilisa aba, wastakbara wa kana min alkafiri, wadda cewa ashe Iblis yana tare da su. su kuma mala'iku sun fi kowa kusanci da Allah subhanahu wataala bal ibadun mukramun ba ka Allah ce ba muta'in thumma amin aina ne thumma a can wajen Allah subhanahu wataala a fadar Allah amintacce ne mala'ika jibril kuma Allah subhanahu wataala ya ya siffanta mala'iku da cewa bayu ne ibadul mukramun bayu bayu ne masu daraja masu kima wanda Allah subhanahu wataala yana yana kaunar su sannan kuma suna kaunar Allah subhanahu wataala ba sa yin abin da Allah bai sanya su ba to da cikin su yake sai dai ba jinsin su bane na cikin jinsi ne na na na aljannu kamar da Allah ya faɗa a kafi illa iblis kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatuhu awliya Allah ce shedan ya kasance min aljinni ba siffar malaiku ke da ba a'a yana da siffa ce ta ta ta aljannu jinsin aljannu ne to sai zamanto ya saba ma Allah subhanahu wataala har ma Allah yake tambayarsa astakbarta am kunta min alali girman kai ne ko kuma kai sa da kanka ne sai da cewa ai abin da yasa yafi Adamu ne shi ya sanya bai masa sujuda ba Allah ya yafe mana baki da ya malai cewa buddila bil qurbi bu'da sai aka nisantar da shi bayan ya kasance mafi kusanci wa Allah subhanahu wataala cikin mutane suke kusa da Allah subhanahu wataala wa bir rahmati da yana cikin rahamar Allah tare da mala'iku sai ta zama to kuma la'ana tsinuwa wa bil jamali da kikkiawa ne aikin da yake mai kyawu ne cikin sa kikkiawa ne kuma sai aka juya ya zama to qubhal mumuna sai zama to bancin fasadi a doran kasa ba abin da yake kuma kamar da yayi ma Allah alkaulin cewa la ughwiyannahum ajma'in yace wallahi na rantsi da na fa bi izzatika akai fada ko fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayarka Allah la ughwiyannahum ajma'in ka diskanci da shi nan ba kace wallahi na rantsi da buwayarka sai na batar da su baki daya akai fada yace kaga wanda kafi fitani akan sa to zan batar da shi da zuri zan batar da zurriyarsa daga manhajin ka kai Allah subhanahu wataala amma sai dai Allah yake cewa su inna ibadi laysa laka alaihim sultanu baka da ta cewa akan bayina nagartatu ba za ka iya akan su ba domin Allah ya ba su kariya kisa kullum ka dinga rike azkar da manzon Allah ya karantar sai ka zama cikin wanda Allah ya kare daga sharrin shidan kuma Allah ya kare mu da sharrin sa bala cewa bil jannati narun talafa da yana cikin aljanna yana fata ka yana morewa daga nan kuma sai aka sauya masa masauki dalilin sabon da yayi ya zama to huta ce mai kuna narun talafa huta mai tsananin zafi mai tsananin kuna wa bil imani kufra dana cikin tawaga ta masu imani da Allah subhanahu wataala kuma sai ya zama cikin tawaga ta ta kafirai wa bi muwalati waliyil hamid a'zama adawatin wa mashaqa da kuma da yana yana da alaka kawance da kuma soyayya daga alwali majibincin lamari alhamid wanda yake abun godiya a'zama adawatin sai zamanto wanzu mafi girman adawa ke tsakaninsa da Allah subhanahu wataala shi yasa dan annabi adam baya da abokin adawa duk duniya bi da kaga kuna baka shiri da mutum wani to akwai wanda ya fi zama makiyinka a rayuwa shine iblis la'natullahi alayhi aka Allah ya fada ko Allah subhanahu wa ta'ala kira iyan annabi adam yace kar ku kuskura ku riki shi kar ku da shirin ya tudu saboda abokinku inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa shi dan makiyi ne gare ku ya nuna kiyayyar ba daga kuma tun daga babanku annabi adam sai Allah ce ba so shi ba za ku ba ba rungumar sa za ku ba a'a fattakhiduhu aduwa kuma ku rike sa a matsayin makiyi inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sani dai kawai ba fatikar da yake yi da'awar sa dare da rana shine yana kiran jama'ar sa zuwa ga jahannama Allah ya kare ba yake cewa sai zamanto daga ƙauna ta alwali wanda yake majibincin lamari alhamid wanda ke kuma abun godiya a'zama adawati sai zama manzo aboki mai girman adawa ne wa mashaqa da kuma watan tsananin tsananin watan nuna kiyayya da adawa wa bizajlis tasbih da yana baya da aikin komai sai sauti na tasbih yana cikin tare da mala'iku yusabbihuna yusabbihuna bihamdihi ba su da aiki sai tasbihi tare da godiyar Allah subhanahu wataala ko yana tare su a da ana tasbihin da shi sai zai zamanto da taqwa taqdis da kuma tsarkake Allah idan ka ce at-taqdis bi ma'ana at-tanzihu amma la yuliqa bihi jalla ula tsarkake Allah akan abun da bai kamata a danganta wa Allah ba shine ma'anar tasbih tanzih kuma shine ma'anar tasbihi kamar da Allah yake fada yace sabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace sabbih isma rabbikal a'la kaga sai da kashi guda uku ya kashi amadi sabbaha lillahi kenan ko ay nazzaha Allah amma la yulika bihi jalla qula duk halittun da ke cikin sama da ƙasa sun tsarkake Allah game da abin da bai kamata hada Allah da shi ba haka yace yusabbihu lillahi yana tasbih yana tsarkake Allah subhanahu wataala abin da ke cikin sammai guda bakwai da abin da ke cikin ƙasai guda bakwai sai ce sabbih sabbih bismi rabbikal a'la kai tasbihi malaka tsarkake da sunan ubangiji wanda yake al'a'la mafi dokaka والتهليل da kuma tahlili da bai da aikin komai sai sai tahlili wal sai zaman to zajra al kufri wa shirk sai aka sanza masa yanzu ba sautin da yake yi sai sauti na kafirci da shirka wal kadhib da ƙarya wal zur da kuma shaida zu wal fush da abin da yake alfasha duk wani abu na saban Allah na sauti zaka iske sai ka dace an an an kullu dujal ko shi dan kira ake ni iya music wannan abu ne ƙara ce tasa wanda yayi alƙalin ta wannan hanyoyin zai batar da mutane da dama wannan music kin da ake ta sa duka sautuka ne na iblis Allah ya kare mu walibasil iman wa bilibasil iman aka canza masa daga tufafin imani libasal kufri was fusuq wal isyan zuwa tufafi na na kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah fahana ala Allah ghayatul hawan sai ya tozarta idan Allah matukar tozarta ya wulakanta Allah ya wulakanta da shi matukar wulakantarwa Allah ya wulakantar da Iblis matukar wulakantarwa yanzu akwai wulakanci da kai kana cikin mala'iku ana bautawa Allah da kai kuma yanzu Allah ya ce ya tsine maka akwai abu wulakanci da kai wanda akoro mutum yo ai ko a duniya ne a ce misali daki ne aka zo aka zo meeting sai da kowa ya zauna za a fara sace da wani da wani ku fita ai wulakanci kenan ko ko ba a ba da komi zaka ji wani abu a ranka wallahi almasul al'a a cikin taron mala'iku cikin bayan Allah da su ba sa da aiki komi sai ibada Allah yace baya bukatar ganin sa anan yaji Allah ya tsine masa ina fatar mun fahimta wa maktahu akbar al-maqti da kuma kyamar Allah sai Allah ya kyamace shi mafi munin kyama Allah ya kyamace iblis mafi munin kyama fa ardahu kuma Allah ya tabbatar masa ya yarda masa da wannan kyamar fasara quwada aw sakata min aynihi afwan wa sakata min aynihi ghayat as-suqut sana kuma ya fadi warwasa idan Allah subhanahu wa ta'ala da wata kima da daraja dama idan kana son kai daraja a rayuwa Allah ya dinga kallon ka mutum mai kima da daraja to ka zamanto cikin bayin Allah nagartattu idan kana son ka zamanto cikin bayin Allah da Allah yake ji da su to ka zamanto cikin bayin Allah nagartattu masu kulawa da abinda Allah yace ayi masu hanuwa da abinda Allah yace a bari wa halla alaihi ghadbur rabbi ta'ala fa ahwa taka sai kushin Allah ya halit ya sauka a kansa kushin Allah ya sauka a kansa kuma ya halakar da shi wa maqatahu akbar al-maqti da kuma kyamar Allah ta sauka akan san me mafi munin kyama fasara quwwajan li kulli fasiqin sai zama to shugabanar kowane dan iska a duniya duk wani mai tamakar iskanci da sabo da kafirci to iblis shine ubansa Allah ya kare mu da wannan hanyar wa mujrim da kuma duk wani mai laifi duk wani laifi da mutun zashi to iblis yana gabansa radiya li nafsihi bil qiyada shi fa yaji ya gani ya yarda irin shugaban kasa ta kasa ɗin iska eh radiya bi nafsihi bil qiyadati ya yardan makansa jagorancin mutanen banza ba da tilkal ibadati bayan da baya da aikin komi sai bautar Allah wasiyada da kuma jagoranci cikin mala'iku fa iyadan bikallahuma muna neman tsarin da ya kai ubangiji min mukhalafati amrika daga saba mu umarninka wartikabi nahyika da kuma watan zoma abin da ka hada kaga iblis la'natullahi alaihi tana cikin jagorori daga baya kuma sai ya dawo cikin jagorancin mutanen banza yanzu misali dan Allah a hankalce a ce kai ne shugaban wata ma'aikata kai ne shugaban wata ma'aikata shugaba ne wata ma'aikata kana da kana da secretary kana da shabdi cabinet kana waye da waye da waye da waye da waye sai kuma kai abin akwai abin da laifi ne ka san sa sai kuma kai shi sai a ce to yanzu wani da ke shugaba a guri kaza yanzu kuma an kai shi gidan kwasa kuma kana zuwa sai a ce kai ne shugaba arin tambadewa kenan ko Allah ya kare mu to miye duka ya kawo wannan matsalar Allah ya yi wa iblis wannan abun ala duka laifi guda ne fa yi wa Allah shine girman kai wanda kuma abin da ya ja wannan girman kan shine hasada yaga cancantar bai kamata ba a ce annabi adam ya samu wannan da halittarsa kawai sai Allah ya ce a masa sujuda wannan abun ya sanya sai yake kyashi shi yasa wani malike cewa sharrin dukkan sharrin ko gubaburin sharrin kowane al'amari a duniya a guda biyar ne mabudin kowane sharri a duniya a guda biyar ne daga ciki akwai hasada daga lokacin da mutum ya zamanto yana kyashin wani abu da Allah ya wa ɗaya daga cikin bayinsa to ya buɗo wa kansa ƙofar sharri ta rayuwa Allah zai jarrabe ka da musibu kala-kala akwai girman kai ba a banza manzon Allah yake cewa duk wanda ke da girman kai aka samu a zuciyarsa daidai ƙwarar azarra na girman kai ba da shiga aljanna ba da kuma hasara manzon Allah wani hannu mai sanda yace tana canya aiki kamar yadda ka san eh itace huta tana canye yanga tana canye itace haka hasa take canye aikin dan annabi adam kuma hasada tace laifin da aka fare wa Allah a sama kuma da aka fare wa Allah a ƙasa zulubin farin da aka yi wa Allah a duniya shi ne ta hanyar hasada ta kawo girman kai wannan zulubin shi kuma aka yi wa Allah a ƙasa lokacin biyan annabi adam da habila da qabil da Allah ya ka bayani sa cikin suratul suratul العام أظن ما مائدة أصوات المائدة وتر عليهم haka ne ko ma'ida ce masha Allah haka duka dalilin hasada ce Allah ya kare mu malati wa mallazi gharraqa ahla al-ardi kulluhum hatta 'ala al-ma'a fawqa ru'usil jibali me ya kawo ne dalilin da yasa ya nutsadda mutanen ƙasa baki daya hatta 'ala al-ma' har sai da ruwa suka hai fauqa ru'usil jibal saman manya-manyan karin duwatsu sai ruwa suka lale duwatsu ruwan tsofani da aka yi mutanen da aka yi mutanen annabi wani annabi ne annabi nuh ba ya kira ɗansa ba yace ya bunayyar kan ma'ana me yace qala sa'awi ila jabalin ta'simani min al-ma qala la asima al-yawma min amri min amri Allah duwatsu gaba sai suka sai suka abin nan sama ce fa Allah ya ce ta bude da ruwa ƙasa ma ta fitar da abin da ke amayu da abin da ke cikin ta wa ghidal ma inji Allah sai gashi gaba dai Allah ya lare duniya jama'a me dalili shi ma nake tambaya me dalilin da yasa Allah yayi wannan sabon Allah ne baka bane sun saba ma Allah suka zo suna ma annabin Allah izgiri alke cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama kama taskharun dai sabon Allah suka yi sai Allah ya ya halakar da su wa man ladhi sallata Allahu ar-riha al-aqim ala qawmi 'ad hatta alqatuhum mauta ala wajhi al-ard ka'annahum a'jazi a'jazi nakhlin khawiya wa dammarat ma marrat 'alayhi min diyarihim wa huruthihim wa zuru'ihim wa dawabihim hatta saru ibratan lil umami ila yawm al qiyama sai malan ya kara wata tambaya yace ku daliban ilimi da muke karatu malan yace wai mu tambaye kanmu miye silar da ya sanya Allah ya dora iska ya ga ta arrihal arrihul aqim shine iskan da bai barin komi ba abin da ke tsira ya ga ta ce arrihul aqim shine iskan da la yuflihu ayyu shay min ba wani abu da ke tsira daga wannan daga wannan iskar to malaci wai miye dalilin da yasa Allah ya turo iska wanda baya barin komi wa mutanen annabi ad wa amma adun fawhliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'ata layali wa thamani'a ayamin khusuman fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin hawiya fa hal tara lahum min baqiya Allah ce wai akwai wanda ya saura cikin su ko ku taba jaji ga wani baqiyatu ad babu to me dalilin sa Allah ya turo iska fa Allah ya turo musu gaba dai ya halakar da su hatta alqatuhum mauta sai da yake su kwanci ga su matattu ala wajhil ardi saman doran kasa ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya kace dai kamar icen kututturan dabino ne aka sassare kamar dabino ne aka sare gashi na an watsar da shi shifide kasa icen dabino akwai tsaho gare sa ko haka ne su ma adawa ai akwai tsaho gare su ga su da tsaho kuma ayyukan da bidiyo ba ba silili bane kamar kace ina dan kiba to su ma ayyukan kabra kabra ne sai Allah ya halakar da su wadan marat ma marat alaihi min diyari duk abin da yake da su na gidajen su wannan iskar duka ya ya bude da gidajen gaba daya wai ba ya ware kwanan ba ba rihi a gaba daya gidan kamar ka ce an ka jirgi wannan mai roshe gidaje ya biya gaba daya da kake su irin yadda aka yi maka sotawa shekarun suka gabata. Allah ya go, sai ga ta kawai ga ta nan ka allam ta gana bil amsi. Ni kullum inda mai sai tana da wannan ayar, ka allam ta gana bil amsi, kamar ba a taɓa yin ta ba a wannan lokaci. Wannan ba layi na gidan na cikin tawa tun tun tun tun lokacin turawa ga gina shi, tun lokacin turawa. Lokacin aka yi sai ka iri dala ce za a baka dala. kainu sun kana kana jidar abun nan dala ce za a baka domin dalilin ne sa Allah ya halakar da su ya halakar da gidajen baki daya wa hurufihim da kuma kayan su na noma kayan noman su wa zuru'i da abinda suka tsabar abinda suka noma wa dawabihim da kuma dabbobin su karibi su suka yi sabo ba su ne suka yi tsada suka yi saba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ya halakar da su aka darka ga gidajensu abinda ke da kai na amfanin noma shi ma Allah ya karya sa abinda aka tara abincin da za a ci shi ma Allah ya halakar da shi dabbobin su ma Allah ya halakar dalilin su sawa su su kadai wannan shine wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa eh akwai fitna da in ta zo ko baka yi rahi ba Allah na hada da mutum Allah ya kare mu to me yasa Allah ya musu wannan jama'a ku ba da masa da kanku me dalili sabon Allah sai malai yace hatta saru ibratan lil umami ila yawmil qiyamah har suka zamanto abun tarihi ibra abun lura abun da ya kamata duk mutum mai hankali ya lura in karfi ne har su suke mala ashaddu minna quwwa wai waye bi mu karfi a ƙasa sai Allah ya ce wai shin ba su gani ba ubangijin da ya halicce su ya fi su ƙari eh ubangijin da ya halice su ya fi su ƙarfi sai Allah ya darkake su Allah ya darkake su Allah ya darkake su jama'a mun fahimta da aka suka zama to abin lura wa mu al'umma zamu zo baya har a tashi kiyama kuma ba wani annabi da ya zo bayan sai da ya musu sai da ya tunatar da al'umma saucin al'umma ai da mun qur'ani jama'a so ake ka dinga lura da abin da ke ciki bala ce umar lazi arsala ala qaumi samud sayha me yasa Allah ya aiko tsawa tsawa wa mutanen samud samudawa samudawa wanda su fa gini in za su yi su wannan irin gidajen gabe doka sawa irin wannan gida a kamar gane suke kamar kace kana kallon kana tsaye ne kana kallon kaza a ƙasa وثمود الذين جابوا الصخر الوادي ko manyan mutane ne Allah ya su ma samuda ko sai ga su Allah ya turo musu tsawa sai Allah ya aika musu tsawa kawai akai cikin walqiya cikin tida akai tsawa ta da walqiya sai ga su gaba daya kowanne sai da zuciya ta tsinci zuciya kasan akwai ai shi san ga yanzu misalin kamar akwai abin da mutum bai roka in yayin faru da shi sai da ya ce kawai ya mutu bugin zuciya ne kawai ya zube to lokacin babu tension babu diabetes kawai babu ba a faraji kawai mutuwa ne ake da Allah ya musu tsawa malam kawai gaba daya hatta qatta'at qulubuhum fi ajwafin sai sanya zuciyar su da take cikin kirji su ta tsaki ta cire cirewar zuciya suka samu da Allah malam in zuciya ta cire mutum zai rayuwa hatta wa matu an akhirihim suka mutu me kawo Allah ya halakar da su sabon Allah malace wa mallazi rafa'a quran al-lutiyya me ya kawo Allah ya daga garin mutane kasar mutanen lut mutane masu luwadi kasar annabi lut hatta sami'at sami'at al-mala'ikatu nabihal kilabihim har ta kai mala'iku suna jin haushin dabkarnansu mutanen annabi lut da suka yi luwadi su fa luwadi suka yi cikin sabon Allah su kawai luwadi ne suka yi sai Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'iku a san annabi Ibrahim ya zamani da annabi annabi Lutu shi ma ai annabi Lutu na cikin mabiya annabi Ibrahim ba haka bane eh annabi Lutu karibi Qur'ani ya tabbatar da wannan annabi Lutu na cikin mabiya annabi Ibrahim sai Allah ya dubi zuciyar shi ba sai aka bashi annabtaka ta shi garin wani gari wajen da'awa sai Allah ya jarrabe shi da mutanen da zai zo ma ɗin luwaɗi ne ba sa da aikin komi sai luwaɗi yanzu fa luwaɗin nan fa ya malin ya yawaita fa kun malamai ba sa wa'azin luwaɗi ya kamata a dinga mutane bayani haɗarinsa da kuma irin abin da yake jawo wa al'umma Allah ya turo mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahim don su masa bushara cewa Allah zai ba shi ɗanɗa haka ne wa muratuhu qa'imatun fadahikat matas tana ta sai tayi murmushi tayi dariya tana mamaki yanzu ya za a ce wanda ya ba shekara 100 da wani abu baya suka ce hada 120 ya za a iya samu dan da kuma kuma ga ta tatsuwa haka ce wa ba'ali wa hada ba'ali shaykha ahud ko wa hada ba'ali shaykha tace wannan mijina ne tsofo kuma ya za a yi yace kuna yin bushara bayan girma ya kama ni suka ce basharnaka bil haqqi eh haka ne basharnaka bil haqqi zancen gaskiya muke yi Allah zai bashi danda ya kawo abu suka kasa suka ce mu yanzu za mu je ne kasar kasar Saddum kasar Annabi Lot sai ce ai akwai inna fi haluba ce ai akwai Annabi Lot a ciki kaga ya dibi dalibin sa ne ko ce mun sa abun da ke ciki suna zuwa malam kasan mutane shi mai sabon Allah ba ruwa ne shi baya tunanin lahira daga cikin matsalar sabon Allah in mutum ya kuskura har ya zai masa jiki to bai wasuwa baya ma tunani da mutuwa sai tafi ta cikin tsarin rayuwarsa a ƙarshe dai aka yi alkawali da annabi lokacin cewa ya bar gari da asuba ya bar gari da asuba duk mai imani ya bisa amma matarsa ko ta fi sai ta dawo illa imra'ataka qaddarnaha min al-ghabirin a wata a wata aya a wata aya kuma kanat min al-ghabirin tana cikin halakakku wasu wanda suka ce sai ta tafi da ita aka fita ba da ita aka tafi an kama hanya sai ta yi mantuwa suka ce ta manta wani kayanta a gida sai ta dawo daman al'amari na Allah wa kana amrul lahi qadaram maqdura tana shigowa garin sai mala'ika jibril ya kece garin gaba ɗaya kaf garin ya kece sa ya kewaye sa ya kece sai ya shira shi sama tana cikin garin sai da aka ɗaga su sama mala'ikun da suke cikin sama ta suna jin kukan karnai sai kuma Allah ya juyar da ita kakin a kakin a halakar da su kuma sai da Allah ya turo musu tijaratan min sijili mamdud ko aka turo musu duwatsu daga jahannama aka narkar da su sai kuma Allah ya bikide ƙasa da su فجعل فجعل فجعلنا عاليها سافلها الله يسني سما تكومو قسا قسا كوما سما to miye dalilin yin wannan shikenan kawai a wannan ayoyin duka dan a ta karantawa ne a ta jin dadin qira'a a'a wallahi ba dan mu more qira'an bane kadai dan mu wa'asud abun da ke ciki ne jama'a mun fahimta malike cewa thumma qalabaha alaihim sannan aka juyar da ita faja'ala 'aliyaha safilaha sai sanya sama ta dawo ƙasa fa halakahum jami'an Allah ya halakar da su baki daya thumma atba'ahum hijaratan minas samai sannan kuma Allah ya biye musu da duwatsu daga sama amtaraha alaihim Allah ya musu ruwan dutse akan su kowane dutse da su da wanda zai kashewa eh kowane dutse da sunan wanda zai kashewa kuma baya race shi Allah baya baya baya saba saiti Allah baya saba saiti in ya aiko direct yake tafiya baya kaucewa faj'ala faj'ala alaihim min al'uqubati ma lam yajma'uha ala ummati ghayrihim sai Allah ya musu azabar da duk duniya kau tun daga dasa duniya har ƙarshen ta ba wata al'umma da aka ma wannan azabar ko akwai adawa ma da aka masa wannan azabar wanda aka ma wannan azabar saboda ma haka sai da ta girgizar kasa yanzu kuma girgizar kasa a cikin kasa na da cikin abu da kiran cewa kasar ana sabon Allah ne a ciki eh girgizar kasa na daga cikin mun kaga Allah ya taimake mu da yake Allah san babu iya dokawa sai dai Allah shi da mu da fari eh da fari aka tajarar ba amma dai girgizar Allah ya san tan tura su a kai musu Allah ya tsare mu baki daya walil ikhwanihim amsaluha kuma ɗan wasu na da irin wannan uquba wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kuma duk wanda ya zalunci to irin abin da Allah ya yi musu fa bai gagare Allah ya musu ba yayi ma wanda ya wannan lahin sai dai annabin Allah ya roƙa mana duk abin da za a yi abin sai an je kiyama wa man ladhi arsala ala qaumi shu'aib sahaba al'azabi kadhulali wa ma yace niyyar dalilin da yasa Allah ya aika mutanen annabi shu'aib sahaba al'azab girgije na azaba su mutanen annabi shu'aib aikin su kawai taune ma'auni ɗan kasuwa ne ba sa cika ma'auni yanzu fa abin da zai baka mamaki fa mutanen fa sai dai wanda Allah ya kiyaye musamman ɗan kasuwan wallahi musamman masu haraka au da tiya ko da litir ko kuma da centimeter sai ka ga mutum a sai da mutum yar a marmakon abin nan a marmakon meter ba ka ake tai ba Allah dai ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu da annabi shaibu ya musu wa'azi ba su ji ba to sai Allah ya turo matsanancin zagi cikin gari nugugi ake cikin garin ba wanda ke jin dadin jikinsa duk ruwan da ka watsa ba za ka ji dadi ba sai Allah ya turo wani girgije mai sanyi sai ya zo bakin gari karshen gari bakin gari sai tsaya kawai kowa sai yi nan kawai ga girgije can ana alamun girgije can sai aka yi can girgije ne mai sanyi sai da duk mutanen maza suka fito daga cikin gari suka zo suna shan sanyi na wannan girgijen sai Allah ya musu ruwan wuta sai aka halakar da su malam Allah na da matakan ne wa iska azaba fa wallahi Allah ya san matakai ne mutum azaba kalibi Allah ya jarabe su da zayi cikin gari ba inda za su sheda ba inda suke jin dadi sai Allah ya turo girgije da tsananin sanyi iska mai sanyi cikin girgijen sai Allah ya gashi karshen bayan gari sai ya tsaya aka tsayar da shi sai duk mutanen wannan suka to kai gari bai zauna sai a zo a zauna kai ayyo muna cikin jin dadi ana farin ciki ana dariya sai da duk Allah ya tattara su wuri guda kam falamma saru fuqa ru'usihim amtar alaihim naran talazza lokacin da suka zamanto kowa ya zamanto karkashin wannan girgijin sai Allah ya musu ruwan wuta mai kuna sai ga su Allah ya narke su baki daya babu mai magana babu babu wata kungiyar karin haƙin na annabi Adam eh babu wata durwa de lom ba wallahi ba wata durwa de lom to shi Allah eh abin ne ba wata taskanta durwa de lom ki sai Allah ya turba ta ta musiba ba haka bane Allah ya kare mu wala ce wannan ladhi aghraqa fir'auna wa qaumihi aghraqa fir'auna wa qaumuhu fil bahr miye dalilin da yasa Allah ya halakar da fir'auna ya nitsar da fir'auna cikin ruwa da shi da mutane sa cikin teku fanabadnahum fil yamin ji Allah ko sai muka wulga su a cikin ruwa sai ga fir'auna shi ba ya shiga tarku a cikin dare Allah ya ce wa annabi Musa ya bar ya bar shi ma gari shi yasa wallahi dare na dake da sharruka kuma akwai alkharri a ciki akwai kitibtinu da dama a cikin dare daga cikin addu'ar da manzo Allah yake roƙon Allah ya kashi min fitanil layl daga fitintinun dare ina ba da mu fahimta Allah ya ce wa annabi Musa ya bargaye kuma innakum muttaba'u da za a bi ku da suka ji labarin an sun bar gari sai fir'auna yayi shela akan abi annabi Musa da kai da shi kansa kaga wannan nuna cewa jagoranci ba ga tura mutane yake kanka kuma cikin fali kana zaune kana shan sanyi ba shugabanci bane wannan da kai za ta shi ba ga bane shugaba kudu me ma na shugaba kudu abun koyi Allah ya datar da mu amma zaka dubi duk wasu masu manyan manyan gala duka kasar nan saboda rashin adalci duk wani mai gala bai tafiya wajen yaki ba wani mai gala da yake ta wajen yaki babu ko yaku ba yake tura bayin Allah wani ma ko auren farin da yi ba haka ne a tura su bayin Allah kuma ka zo baka da damar ka halbashi an baka izini sai an baka ji tsabar renin hankali da yahudanci da arnanci mutun na cikin biro na shan sanyo take tare da karuwa tai ga wanda bawan Allah yana cikin fagen daga da bindiga kuma ga dan ta'adda sai a ce ba a baka damar ka halba ba sai an baka izini sai da ordo to shi dan ta'addan ko ban waye bashi ordo kin da zai halbe ka kuma amma akwai ne hankali cikin abin nan shi yasa mu sha da muke ba su kai in kuka je kawai ka kuma kawai ne wata iri dai kawai eh kawai wallahi kawai ku kwanta su eh kawai shine daidai kuma abinda zai baka haushi ko kasar nan sai a kamo dan ta'adda a kasa sai ya fi sojin kasar yanzu ɗan ta'adda da ake kamowa ɗan ta'adda tourism sun bi sojojin kasar nan jin daɗi wallahi yadda ake kula da su ake tattalin su ba a kula da sojin kasar nan haka ku je ku tambaya ku ci ka ce ai maka bilan ɗan ta'adda nawa yake ci a wuni wanda aka kamo ɗan ta'adda ne nawa yake ci da ini ka tambaya nawa ake ba soji fagen daga in ya tafi mission ake ba shi farshu wallahi alazim kudin dan ta'adda da yake ci ya fi inda sun ake bai wa soji da yake fagen daga to ka nibi tsabar kafircin fir'auna zama shugaba na ɗan iska duka wannan bai hana shi ba in za a je yaki shi ke shiga gaba sai ya bi su da shi ya bi annabi Musa sai da aka zo tsakiyar teku sai kuma Allah subhanahu wataala ya halakar da shi ya gane ruwa da shi summa nuqlat arwahum ila jahannam kuma Allah ya cewa rayu su aka da jahannama su tun kafin ayi hisabi Allah ya kai su jahannama annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya Allah ce sai da yamma wuta ake bi wa ruhin su ana asabtar da su fal ajsadu lil gharqi sai Allah ya sanya jikin ya nutsu wal wal arwahu lil harqi kuma ruhi ana azabtar da shi kuma sai Allah ya koke gawar shi fir'aunan Allah ya tsare ta ya aje ta don ya zamanto ibra da kowane shugaba a duniya Allah ce fal yawma unajjika bi badnika litakuna liman khalfaka aya yau fa zamu tsiratar da jikinka ba abinda zai masa ba abinda zai mabba jikinka zai zamu tsiratar da jikin gaba daya don ya zamanto wa'azi da duk wanda zai zo a duniya duk wani shugaba da zai yi shugabanci Allah ce don ya zamanto wa'azi gare sa to malace me dalilin da yasa Allah mushkira wannan zinibi ne sabon Allah ne wa man ladhi khasaba bi qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi ya jayo Allah ya halakar da ya kisfe kasa da da qaruna ya jayo Allah ya kisfe kasa da qaruna aka kisfe kasa da shi kamar da Allah subhanahu fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka kisfe kasa da shi da gidansa baki daya da fa Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil uswati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin akashirce inna ma utituhu ala ilmin tace ni kudin fa da kuga na tara iya kasuwanci na ne kawai gadin gadin gadin ne na kware ne a kasuwanci shi yasa na same su sai Allah ya halakar da shi da dukiyarsa da kuma iyalinsa baki daya me dalili sabon Allah subhanahu wataala qala ce wa man ladhi ahlaka alquruna min ba'di yuhim bi anwa'il uqubat me ya jayo Allah ya halakar da mutanen alƙaryoyi mutane suka zo bayan annabi nuh da nau'i nau'i na azaba nau'i nau'i na azaba sannan wadammaraha tadmira kuma Allah ya halakar da su halakarwa ko duk me yake ja Allah ya wasu wannan jama'a sabon Allah ne ko malace wa man ladhi ahlaka qauma yasi sahiba yasin bisayhati hatta khamadu an akhir an akhirihim ya jayo Allah yayi wa halakar da mutane ashabu yasin ashabul aika mabuta kujera me ka Allah ya halakar da su da tsawa sai da suka khari suka mutu idan ya ce alhamdu bi ma'ana almaut alhamdu bil kha ana nihin mutuwa ne mala ce wamal ladhi ba'atha ala bani isra'ila qauman uli ba'sin shadidin me sanya Allah ya dora iska ayi tsaura a wa banu isra'il mutane ma'abuta tsananin karfi ma'abuta tsananin ƙarfi fajasu khilalad diyar suka kewaye gidajensu sun dabanna aka samu su suka kewaye su su kasar abin nan Isra'il Palestine aka kewaye ta dabanna wa qatalur rijala suka kashe maza wa sabbu dhurriyyata wan nisa suka kama mata da yara a matsayin fursunonin yaki wa ahraqu diyarahum kuma suka suka kokkona gidajensu ونهبوا الأموال سككانوا دوكيا سد قرفين تيا ثم بعثهم عليهم مرة ثانية صدقوا الله يقار طورا بسسو كرو نبي حكى الله يفدا a cikin sura Isra'il ko eh ko tana jin ayar eh وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا سيتم فإذا بعثنا عليهم أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار زتمي وكان وعدا مفعولا أبو تبص زفاو تبص التي وكان وعدا مفعولا ثم رددنا عليهم الكرة حكى زام قارمي دا مسئتا هو أبن يافار تاريه يانون أنقوات الدوان أبن مالك يتوى فأهلكوا ما قدروا عليه سكى هلكت أبن سكي إيا هلكر واه watabbaru ma alau tatbira duk abin da ya girmama suka dirka kisa iyakar dirkakewa malaci wa mallazi sallata alaihim anwa aluqubat me sanya Allah ya dora musu nau'in uquba marratan a wajen gaci bil qatl ta hanyar kashewa wasabi da kuma kama su a matsayin fursunoyin yaki wa khirabil bilad da kuma kona garuruwa wa marratan wanda gaci bi jawril maluk da kuma jagorori azzalimai wa marratan bi maskhifin wani lokaci kuma ta hanyar Allah ya shafe siffarsu qiradatin amira ta hanyar zaman to birarra wa khanazira da kuma watan aladdin ne wa akhir zalika kashan haka dai malace aksamar rabbu tabaaraka wa ta'ala Allah yana rantsewa ko ya rantse wanda girman sa ya dauka ke cewa la yab'athanna alaihim ila yawm alqiyamati may yasumuhum su'al a'daj wallahi wannan ayar ko tare da Allah akwai karatu a cikin ta da tafsiri ne sai Aisha TV ana fassara ta la yab'athanna alaihim ila yawm alqiyamati man yasumuhum su'al azab Allah ce na rantsi wallahi na sha fada kaira ce ta malaman larabci idan ka ji kalmar ta fara da lamun kuma ta zo karshe da nunu tawkid to zaka kaddara mata wallahi la yab'athanna Allah latub'asunna ai wallahi latub'asunna kaga wannan taksimat ne guda uku rantsuwa ce har uku Allah yi wawun rantsuwa ce lamun rantsuwa ce nunu tawfiq kuma tufidul qasam Allah ce na rantse la yab'ath la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati Allah zai dinga aiko musu har a tashi kiyama may yasumuhum su'al azabi wanda zai dinga dandana musu mummunar azaba wannan Allah yana bagaya da akan Yahuda fa Allah ce na rantse sai Allah ya dinga aiko musu wanda zai dinga muna na musu azaba da ɗanɗana musu azaba har a tashi alkiyama kuma azaban mummuna Allah ya kare mu kuma nan ya kamata mu kwana ko nan ya kamata mu kwana abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sati mai zawa sai mu tashi hadisin al-Imam Ahmad wanda yake bayani akan Abu Darda in Allah ya ji mun rai Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya iya mana abin da ba ma iya wa kawunan mu sanya albarka da alkhairi a rayuwar mu ya sanya albarka a karatunmu ya sanya albarka a zuriyarmu ya ratar da mu duniya da alkiyama ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya ya gafarta mu iyayenmu shiga hakki shiga cikin al'amuran mu baki daya ya Allah ka sanya wa karatun mu albarka Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka Allah ka sanya mu zuriyar mu albarka Allah ka ƙara mu iyayen mu albarka Allah wannan gari ka ƙara masa albarka wannan ƙasar Allah ka ƙara mata albarka Allah ka sanya mu rayu cikin albarka mu tashi cikin albarka rashin sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh